بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini dare ne na takwas ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1443 wacce ta daidai da sha biyu ga watan sha biyu shekarar 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'ad ibn jabal kan fasa minaka inda muke gabatar da darasi a cikin littafin الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وننشين درسم نتريد بير كو أسنجرين جركاتون للتافي من أنا عندما لنك من بياني جمدا tauhidul asma'i was sifat bangaren da malin ke mana bayani dangane da manhajin jahmiya da ɗalibansu dangane da sunayen Allah da sifofinsa wanda a wancan darasin da ya gabata mun koro bayanai maganganu dangane da bayanai na malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala dangane da abin da waɗannan mutane suka aikata na munana wa Allah subhanahu wa ta'ala zato Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to malin yana mana bayani dangane da cewa duk wanda ke zato cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kamanceceniya da wani daga cikin halittu ko kuma a kore masa sifofi da sunaye saboda wasu daga cikin halittunsu suna da shi wanda ya aikata wannan lallai ya munana wa Allah maɗaukakin sarki zato to muna gabar da malin ke cewa thumma yalzamu min hadha an yakuna haula'i dhullal a'lama billahi wama yastahiquhu min Allah sannan su waɗannan mutane zai lizimta cewa kenan waɗancan batattu su a nasu tunanin ko a yadda suke aiwatar da al'amarinsu na aƙida sun fi Allah maɗaukakin sarki ilimi da sanin abin da ya cancanta wa kansa na sunaye da sifofi. li'annahum domin su waɗannan mutane na fawa'anhu ma afbatahu li nafsi sun kore wa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa وزعموا أنه لا يليق به كما سكرية شوى ودن نصفه في دن بس داشي قال الله سبحانه وتعالى با وأي الضلال أعظم من هذا توي ونبتاني يفوان نجرما متن يتماني شوى يافي الله سنن أبن دي داشي دا الله دي نفرقو يا زمان ya fi Allah sanin abin da ya fi dacewa dangane da sunan da ya kamata ya sa wa kansa ya zama ya fi Allah sanin irin sifar da ya kamata a sifanta Allah da shi wace bata ta kai wannan saboda ɗan adam kasashe ne game da ainihin wato in ka haɗa shi da ikon Allah da kuma irin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa da kuma irin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa ayyu jur'atin 'ala Allah a'zam min hadhihi al-jur'a wai wani irin karfin hali ne da kangara da wuce iyaka ya kai irin wannan ya kai fiye da wannan ya fi wannan girma ka daure ka dage ka ta ƙarƙare kana so dole sai ka ƙirƙiri wani abu ka sanya a addini ka kore wa Allah sifofinsa da ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa kuma abin da kai kake ganin shine daidai wani irin ƙarfin hali ne irin wannan wa yalzamu min dhalika aidan haka nan yana lazimtar haka har ila yau أن يكونوا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يزم وأن متاني جهمية إنن جسود المجرنس دول زي لزم تشيوا سوء إنن سن في منظم الله صلى الله عليه وسلم إلمي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لله هذه الصفات دوم منظم الله صلى الله عليه وسلم يا تبتروا Allah maɗaukacin sarki waɗannan sifofi kamar yadda Allah ya aiko shi cewa ya isar da wannan saƙo ɗin. Wahum na fauha amma su sun kore wa Allah waɗannan sifofi wa ƙalu suka ce inna halata liƙu billah kitab ai wannan sifar bata dace da Allah ba ta yaya za a ce a sifanta Allah da kaza da kaza wa ayyu dalalin kuma wani irin bata ne a'zamu min hadha ad-dalal mafi girma fiye da irin wannan bata law kanu yaqilun da suna da hankali ma'ana ba su da hankali yanzu akwai wanda yafi manzo Allah ilimi za a same shi ba za a samu ba Allah bai taba yi ba kuma ba za a yi ba ina fata an gane saboda haka duk wanda ke ƙoƙarin ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na alƙur'ani ya karantar na sunna ya rinjayar da zuciyarsa da abin da zuciyarsa ke so jama'a to kaga wannan yana ƙoƙarin claiming ya fi manzon Allah ilimi ne haka ne ko ba ka bane Allah ta'ala ya samu dashi كيف يكون هؤلاء الجهال الضلال أعلم بالله من نفسه تعالى ta yaya za a yi ya zama waɗannan mutane a ce waɗannan jahilai ɓatattu su zamto sun fi Allah ilimi fiye da kansa ta'ala Allahu amma ya ƙulun Allah ya ɗaukaka ya girmama sarki ya tabbatar wa Allah gabarin abin da suke faɗa wallahu ta'ala ya ƙulu shi ko Allah maɗaukaki cewa yake يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شي الله يا سن أبن دكي تارد باي قبا قريسو يا سن أبن دكي باينسو ولا يحيطون به علما سوكو باي باسا تبا سن وانا أبن إلمي قمد الله سكيوي إلمي قمد الله سن قومي قمد الله با وندي فأسن باي سي أبن الله يبقى منا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادتي هو الرحمن الرحيم أين لك تنسونها ألاكم مني عالم الغيب عالم الغيب والشهادة سنة الله ككشي تو أي يطو هكا يكي يد الله فتيش إنها سنة الله نفت أنغاني سنن ذو الجلال والإكرام سنة الله بذاك ربي بقى ina fata an gane wannan guntiqam ba za ka rabe nan ma azizun guntiqam da sauran irin sifofin da Allah ya sifanta kanshi da su to shi ko Allah ta'ala ya kewaye bayi da ilimi ya san bayi cikinsu da wajensu su ko bayi ba su da masaniya game da Allah dangane da sanin ciki da bai na Allah subhanahu wa ta'ala ko dai na iliminsa ko kuma na zatinsa wala ahada min alkhalqi a'lama billah kuma babu wani ɗaya daga cikin mutane babu wani ɗaya daga cikin halittu a'lamu billah wanda yafi Allah ilimi yafi Allah sani wa ma yastahiquhu da abinda Allah ya cancanta wa ma yaliqu bih da abin da ya dace da shi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko akwai shine alamun tambaya ma'ana sai ka kaddara cewa shin akwai wanda ya kai manzon Allah ilimi ya kai manzon Allah sanin Allah babu shi ko to innal ladhi hamala al-jahmiyata wa atba'ahum lalle abin da ya dauki su waɗanda suka bi hanyar jahamu ɗan safwan shi da muta shi da mabiyansa ala nafyi sifatillahi azza wa jal akan korewa Allah madaukakin sarki mabuwayi madaukaki sifofinsa huwa jahluhum billah shine jahilcin su game da Allah ma'ana sun jahilci Allah sun jahilci al'amarin Allah wa su'u afhamihim da kuma munin zatansu haythu dhannu yadda suka yi zaton cewa أنه يلزم من إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلزم منها التشبيه تيدسكي زتنشيوا دولني يا لزم لازمي وجن تبتر وألا لصفوفي وند ألا يتبت وكنسا كما منظن ألا يتبت مسا يا لزم تشيوا دولي سيازم أقوي من تشينيا kun gane zancen su a nasu ainihin wato mazhabin tunda Allah ya ce as-sami'u ne al-basiru ne to ai ya nufin da cewa dole akwai wani as-sami'u cikin mutane ko akwai kuma al-basiru cikin mutane ko babu dukkan mu nan muna ji muna gani haka ne to su a wurin su wai dole ne in dai Allah ya sanya wa kansa suna sai ya zama yana da kama da na wani to in dai yayi kama da abin da wani wani mahaluki ya mallaka to dole ne sai an yi ƙoƙari an murɗa wannan fassaran ta koma ba abin da sauran halittu ke da shi ba ya zama Allah kaɗai shi ke mata da wannan ku gane zancen to abin da suke cewa kenan li'annahum yarawna hadhihi as-sifat fi makhluqin kun ji saboda suna ganin waɗannan sifofi a tare da mahalukai ababen halitta da Allah ya halitta aiko dabbobi akwai suna ji suna gani aiko koko suna ji wa junansu abin da suke faɗa an gane wannan kuma suna gani abin da zai cutar da shi sun sani abin da zai amfane su sun sani Allah ne kuma ya musu wannan to suna ganin lazimin a ce mutum ya amince da wata sifa ta Allah dole sai an kore wa Allah waɗannan sifofi sannan aka tsarkake Allah in ba haka ba to zai zama Allah yana kama da halittunsa kenan wai dai haka suke gani su wala yufarriquna baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi ba sa iya bambance tsakanin sifar shi Allah mahalicci da kuma abin halitta wanda Allah ya halitta walam yafhamu min sifatil khaliqi illa ma fahimu min sifatil makhluqin ba sa ba sa iya fahimtar komai na sifar sifofin Allah mahalicci sai dai abin da suke iya fahimta daga sifar ababen halittu baki daya jaba kun gane wannan me wannan yake nuna su a wurinsu kamar da ne bayanin ci a baya ne haka yake tunda Allah ce as-sami'u ne al-basiru ne al-hakimu ne an gane wannan ai kuma Allah ya tabbatar kansa ne hannu haka ne ya tabbatar wa kansa mene kafa ya tabbatar wa kansa daidaito akan mene al'arshi to suna ganin tunda su mahalittu suna iya daidaita akan kujera ko wani abu to bai kamata a ce shi ma Allah ya daidaita ba sai dai a murda fassarar wannan daidaitan ta zamto wata ma'anar daban mun gane wannan suna ganin cewa hannu da Allah ta'ala ya ambata wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulatan an gane wannan yahudawa suka ce ai hannayen Allah maghlulatun a damfare suke da wuyayensa kun gane ma'anar maghlula ma'ana hannayen Allah a nan suke ma'ana wai Allah marwaci ne abin da suke nufi kenan shine Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha Allah ce hannayensu ne suka yi ruwa suka makale wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu albarka saboda abin da suka sifanta Allah da shi bal yadahu a'a su hannayen Allah mabsuqatan a shimfide suke yunfiqu kayfa yasha Allah yana ciyarwa yana bayar da arziki duk yadda ya ga dama duk yadda ya so kaga nan an tabbatar da Allah ta irin sifa ban ji ba sifan hannu cewa Allah ya da hannaye guda nawa guda biyu a hadithi kuma manzo Allah ya ce wakilta yadaihi yamin dukkanin hannayen Allah guda biyun dama ne babu hagu a ciki ko daga nan sai ka ce to kai ka taba ganin mai hannun dama biyu duka dama dama ka taba gani a cikin halittu baka taba gani ba ina fata an gane wannan kuma ko daga kwatancen kama ne da gobe za ka gane wannan da hannun riga da hannun kaɗai ne eh da bakin titi da bakin kafa akwai banci ko babu yanzu sai a ce saboda kai kana da baki sai a ce sai a ce bakin titi ba mun gane wannan to irin wannan da kafa da kafa kujera ɗaya ce sai a ce dan kai kana da kafa kujera ba za ka mutane da kafa ba jama'a mun gane wannan to su a wurinsu haka suka ɗauka cewa duk wata sifa da Allah maɗaukakin sarki ya sifantu da ita in dai wani mahaluki abinda Allah ya halitta yana da shi to dole fa a kore wa Allah wannan sifan shi na tsarkake shi don baya da za a yi shi mahalici ya zama shi yana da sunan wannan shi ma abin halitta shi ma yana da wannan ai wannan menene wannan tauyewa Allah maɗaukakin sifarsa ne ko darajarsa ne jima mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi malin ya ci gaba da cewa walam ya'lamu anna sifatil khaliq subhanahu takhussuhu wadannan mutane ba su sani ba cewa dukkanin sifofin Allah madaukakin sarki baki ɗayansu sun keɓanci Allah ɗin ne shi kaɗai haka ne ko ba ka bane shi Allah ba mai irin sifar shi وتليق به حكني وتليق به وتليق به كما وأن صفوفي سنداتي ده الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين سكما صفا وأن سكي مهلوكي هلتن الله تخصهم وتليق بهم إتما تاكي أنشيسو كما تائنهم واتوداتي دسو da irin halittar da Allah ta'ala yi musu wala tashabuha baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi dan haka jama'a sani babu wani kamanceceniya tsakanin sifar wanda aka halitta da kuma wanda ya halitta ba sa taba zama daya dan haka tarayya a suna baya nuna tarayya a wajen kamanceceniya jama'a mun gane wannan كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين كما يد باب وانا كمان تشيني تكان أصل ذات الله مدوك جنسر كيشي كان سمهلتشي da kuma zatin ababen halitta haka ne an ce Allah baya bacci mu muna yi ko ba mai ga wasu can ma suna yi shikenan ko ku yi Allah subhanahu ta'ala an ce baya gingadi ga wani can yana gingadi kaga tun daga zaka fara bambancewa ina fata an gane wannan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa kursiyinsa inda yake ɗaura kafansa a kai ta fi girman sammai da ƙasai baki ɗayansu kai ka taɓa ganin abin da ya kai girman sama a cikin halittun Allah ka taba gani nace ka taba gani kamar yadda abdullahi dan abbas ya sifanta ni to balantana wannan duniya da muke cikin ta jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi sai malin ya ci gaba da cewa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ke kama da shi wa huwa as-sami'ul basir shine nan mai ji kuma mai gani fa athbata li nafsihi as-sam'a wal basara sai Allah madaukaki ya tabbatar wa kansa ji da kuma mene gani wa nafa anhu mushabahata al ashiya kuma Allah ya kore wa kansa kamanceceniya da dukkanin komai duk abin da za ka gani a duniya babu wani abu da ke da wani abu na kamanceceniya da Allah فدل ذلك على أن إثبات الصفات sai wannan ya nuna mana cewa lallai tabbatarwa Allah da sifofi la yalzamu minhu almushabahati bayna alkhaliqi wal makhluq baya lazimta cewa dole ya zama akwai kamanceceniya tsakanin mahalicci da wanda aka halitta haka ne ko baka bari haka ne وهذا هو الأصل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته wannan shine asalin tushen da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kansa wajen tabbatar wa Allah da sunaye da kuma sifofi athbatu lahu ma athbatahu li nafsihi bila tamthil su ahlus sunna sun tabbatar wa Allah abinda Allah ya tabbatar wa kansa ba tare da kwatance ba wa nazahuhu amma nazaha amma nazaha nafsahu anhu bila ta'til kuma suka tsarkake Allah madaukakin sarki da abinda ya tsarkake kansa gabarin sa ba tare da sun kore wa Allah wata sifa daga cikin sifofinsa ba jama'a mun gane wannan ke da gaga ahli sunna hum wasatun haka ne ku sun yi tsakatsaki baina al-mumathila wal mu'attila tsakanin masu kokarin kwatanta yadda sifan Allah take da kuma masu korewa Allah subhanahu wata'ala sifofi shi yasa ma Allah ya ce kuntum khayra ummatin aha oke ina nufin wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku al'umma ta zamto tsakatsaki ma'ana mai adalci saboda ka in kaga ka ka wuce iyaka ka zama dan bid'a to ka fada hanyar yahudu da nasara da masu aka sani da kirkire-kirkire a cikin addini ko wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a رضوان الله فما رعوها حق رعايتها كألا يبين من أسير القرآن درها بانيانشي بوتائر النهو كادس كشر أنتا وكنسو ألا بيودم تامسو سو سكا سا وكنسو كما سكا كاسا أنغانو أنه الله تعالى سابلاش أما الجهمية أما كنغ جهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة دكما تالبنسو تكم معتزلة دكما أشاعرة فإنهم بنوا مذهبهم على أصل باطل وأنن سنسن أصل توشن الدين سو دولنا مذهب تاسو ولنا أئير تاسو على أصل باطل akan tushe wanda yake batacce rusashe na ƙarya asaluhu min indi anfusihim su suka kirkira wa kansu waɗannan shika-shikai wa huwa wannan ko shine anna ithbata hadhihi sifati yaqtadi tashbih suka ce to gaskiya in dai za a tabbatar wa Allah waɗannan sifofin to dole ne fa sai sun ɗauki kamanceceniya kun gane ku wannan yana hukunta cewa dole akwai kamanceceniya tsakanin mahalicci da suwa abin halitta kamar yadda ran nake faɗa muku jama'a a garin nan a garin nan akwai mizanin mutum Allah iyazin billah ina ya gan shi yanzu wannan wa yake bautawa ban ji ba gunki yake bauta inda Allah ce laysa kamithlihi to wasu kuma daga cikin zasu ce maka to ai ko da yake cewa laysa kamithlihi ai babu ne ai shi Allah ma ba ku gane bane ai babu ne ya riga ya transforming ne he has transformed into the human or into the onto his creator's body shikenan ya shiga cikin halittinsa ne jikin halittinsa ne shi Allah kawai sai ya narke kaga babu kenan shi yasa sai aka kalli wani a ce masa Allah idan wanda ya yi fana'i ne ko ya wusuli ya fana'i kai Allah ka tsare mu wani timbele sai kaji wajen bid'a kaji ana ta wani wasa da hankali fa in kana kaza fala ya budda an yakuna kaza wa kaza fa in kana kaza fa huwa kaza an ta yi kenan wani zaurance wanda ba a ganewa to malin ya ci gaba da cewa fa yalzamu حيال النصوص الواردة بذلك أحد أمرين عندهم سيدا ما تشيوا أسل ينين يد النصوصي دسك تبتا أكا كورو سكي زوا to dole ya zama ɗayan ababe ne guda biyu su a wurinsu imma ta'awiluha an zahiriha imma dai kai tawili ma'ana ka murde fassaran ka canza fassaran ka jirkita fassaran gabarin asalin yadda fassaran yake na zahiri wa imma tafwidha ma'a i'tiqadi anna zahiraha ghayra murad ko kuma ya zama cewa sai ka ce to eh naji na mi kauya na yadda cewa sami'un ne na yadda cewa basirun ne amma bila basar sami'un ne bila sam'in basirin ne bila basar mai ji ne amma ba da ji ba mai gani ne amma ba gani ba mun gane wannan sai ya zama cewa gashi dai ka yadda cewa eh akwai sifofin amma dole ka ka ka ka ka ka dauka a ranka cewa ba fa wannan abin fa Allah yake nufi ba ka lizinta zuciyarka wannan ka kudirce haka ولهذا يقول ناظم عقيدتهم saboda haka ne mai waƙe musu aƙida suke cewa wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warim warum tanziha yake cewa dukkanin wani nassi wanda ya rudar an gane ta hanyar kamanceceniya tsakanin sifar Allah da sifar abin halitta awwilhu to matakin farko da za abin da ka fara shi ne kamar da wannan fassara an gani shi ne ma'ana mene awwilhu ka canza fassaran ka jirkita aw fawwid ko kuma ka fawwala ka yadda amma kana mai nufin cewa ba wannan ma'anar suke ɗauke da shi ba warum tanziha kuma yin hakan ka yi nufin cewa ka yi wannan ne don tsarkake Allah daga dukkan wata nakasa jama'a mun gane wannan mun yi bayanin wannan baitin a baya ko yawwa malai yake subhanaka rabbi amma yaqulu adh-dhalimun wal jahiluna uluwan jahiluna uluwan kabira ki tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji na gabarin abinda waɗannan azzalimai da masu yin musu suke faɗa ɗaukaka mai girma وقد أجرى الله الحق على لسان هذا الناظم حيث قال ما لن يتي لليكم Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da gaskiya akan harshen wannan mawaƙin yadda ya ce wa kullu nassin auhama tashbiha dukkanin wani nassi wanda ya ruɗar da tunani ya nuna akwai kamanceceniya mun gane wannan fa bayyana to shi wannan mawaƙin fa ya bayyana cewa ne anna madhhabahum cewa asalin aqidar su mabniyun ala alwahmi la ala alhaqi kunji an gina ta ne akan rudani da shirme da bankaura da hayagaga ba akan gaskiya ba to dama wanda ya gina abinsa akan shirme taina taina zai sami dashawa da jini jama'a mun gane wannan kun gane bambancin jama'a dama su asali sun gina aƙidar su ne akan shirme da rudu da bankaura da shirme la anil haqqi ba sun gina ta bane akan gaskiya to dama wanda ya gina wa an ce duniyar rumfakara ko eh to shi ma da tashi rumfa kawai sai da kara yanzu in ruwa ya zo ya me zai faru zai tsirga haka ne Allah ya sa mu dace to shi ne malai yake cewa sun gina dama wannan aqidar tasu ne akan rudu la ala alhaqi ba sun gina ta bane akan gaskiya li'annahum domin su tawahhamu sun sami rudani annaha hadhihi nususa cewa lalle waɗannan soshi taqtadi tashbih suna hukunta kamanceceniya ne da sifan ababen halitta farahu yu'awwilunaha sai aka wayi gari suna ƙoƙarin murɗe fassaran da jirkita wannan ma'anar don ta tashi daga asalin ma'anar da Allah yake nufi da ita ta koma abin da su suke so wahalil wahmu ya ibadallahi ta'arudu ta'arudu bihin tu'aridu bihin nusus shin da Allah jama'a mun tambaye ku shin zai yiwu ka dauko rudu da shirme da bankaura ka gauraya da shari'a musulunci nassin alqur'ani ko hadisi za su zama daya wa tubna alaihi aqida wanda har za a iya gina aqida akai a kyale littafin Allah a dauki shirme a dauki rudu zai yiwu bai yiwu haka nan innal wahma aqall aqallu daraj aqallu darajatin min adh-dhanni domin jama'a mu sani fa shi wahami a wurin malaman usul ma wahami yana daraja mafi ƙasa ne game da ainihin wato zato kun sa ku tsaya ta malamin usul aiko na fahimtar lissoshi haka ne akwai mene akwai alhaƙiƙa akwai mene akwai ashakku sannan akwai alwannu sannan akwai alwahamu to alwahamu shine mafi kankan kaskancin daraja akan mene akan mene adh-dhann domin dhanni shine a sami daidaiton abubuwa guda nawa guda biyu amma ɗaya ya fi ɗaya amma ana iya ganin wancan 60 ko a ce wannan 55 wannan 50 ina fata an gane wannan to kaga ana ana da dan tunanin cewa eh ya iya zama mene gaskiya ko a ce a'a a ce 60 40 wancan kashi 60 wancan kashi na 40 to amma shi wahami wahami kaman ka ce ne 90% da kuma 10% ta ya za a yi 10% ya rinjaye 90 zai yiwu ba zai yiwu ba to shine ma nake karanta maka cewa ai ita kanshi wan adhan kaman kace 60 40 ne akan mene akan gaskiya da kuma alhaqiqa ko wannan ashaqu kuma tana sama da shi ita ma to kaga anan ita ce mafi kaskancin daraja ma game da mene zato to ita kanta zaton ma da aka ce za a yin wallahu ta'ala yaqulu fi dhanni shi kuma Allah ta'ala yana faɗi game da zato yana cewa wa inna dhanna kuma lallai zato la yughni min al-haqqi shay'a baya wadatar da komai na gaskiya an gane wannan ma'ana zato kadai zai tabbata maka da gaskiya man zalata iyyakum wa dhanna ina muku kashiri da yin zato fa inna dhanna akdhabu al-hadith domin zato shi ne mafi ƙaryen mai ƙaryen zance ƙaryen labari Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu to don haka na yadda kuka so ma shi ito eh ban ji ba duk za su matsala ku gaskiya ne ba za mu iya kammala al-mushabbihan nan ba amma bari mu karanta headline din maɗanyin sharhin abin da zai biyo baya na kanin labaru da Allah da sun yi zuwa sai mu tashi akan wannan gaba ko eh aka waɗancan ba eh الرد على المنحرفين في من عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته عن من المتشبهة والمعطلة ردي دم يد مرتني جمد كركتتو جبرن هنير منهجي tafarki na magabata na kwarai wajen sunayen Allah da sifofinsa cikin suwa al-mushabbiha masu kwatanta sifofin Allah da na abin halitta wal mu'attila da masu kore ma Allah sifofin ma gaba daya المنحرفون عن منهج السلف في أسماء الله وصفاته طائفتان طائفتان ما سوء كركتتو gabarin tafarki na magabata cikin sunayen Allah da sifofinsa ne ƙungiyoyi ne guda biyu ka karanta littafin alkafiyatu shafiya na ibn qayyim da littafin mene nuniyatul qahtani za ga irin bayanin da suka yi a cikin baitoci malam bayanai masu ƙayatarwa Allah ya kai mu za mu ɗan ɗauko wani ɓangare mu ɗan karanta ka ji yadda malaman suke da basira Allah ya ƙara musu rahma su ne almushabbihatu wal mu'attila masu nuna masu ƙoƙarin kwatanta sifan Allah da sauran halittu da kuma masu kore ma Allah sifan ma gaba ɗaya su ne za mu zo mu fara magana a kansu insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba muna roƙo Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم شيد في العلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قلوبنا وسدد به ألسنتنا وقو به سلطاننا وخذ به بنواصينا بكل ما تحب وترضى اللهم يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رافع السماوات والأرض بغير عمد اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وشد وشدة المؤونة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم لا ناصر لنا إلا أنت اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم عليك بهؤلاء المعتدين المختطفين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اشغلهم بأنفسهم اللهم اشغلهم بأنفسهم اللهم اشغلهم بأنفسهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين